أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ƙuƙudatan min lisani bahu gaure amma ba da yamma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata kenan wanda ko litinin ne mande ko yawwa yau litinin yau sha bakwai ga watan ramadan hijira na shekara 1443 idan tarihin ya inganta a irin wannan rana aka yakin badar ranar 17 ga ramadan na waccan shekara hijira bayan shekara biyu da hijira ke a ya yi daidai da 18 ga watan 4 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna unguwan kwantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a daidai wannan lokaci kuma a wannan masallaci idan masu bibiyar manta ba muna cikin suratul araf karatu ya tsaye da mu ajiya a ƙarshen aya mai namba ta 137 haka ne yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 138 شين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أجيا إذا ما من تبا قرآن يا بام الأباري Allah ya gadarwa da banu Isra'ila mutanen annabi Musa ƙasar Fir'auna shi kuma Fir'auna Allah ya halaka shi Allah ya nutsar da shi da shi da dukkan al'ummarsa sai Allah ta'ala ya gadar da ita ƙasar ga su banu Isra'il ma'ana annabi Musa da jama'arsa yau kuma wani sabon shafi za mu ga kisar domin a nan gabar kuma annabi Musa zai sha gwagwarmaya ta cikin gida da shi da mutanensa a jiya da shekarun jiya ƙur'ani yana ba mu labarin gwagwarmayar annabi musa da firawo wannan zai iya nuna mana kan cewa da'awa aiki ne mai wahala gasi idan ka toshe nan sai ya buɗe da annabi musa da mutanensa a wancan lokaci ba abin da ya dame su kamar firauna ya gallaza musu ya uzura musu ba yana su sakat to allah ta'ala sai halakar da shi ba shi ke na kama matsala ta wuce ba to sai faɗan cikin gida kuma waɗannan ɗin waɗanda suke bin annabi musa suna sha ya roƙi allah akan allah ya ƙwace su a hannun fir'auna su kuma suka zama to sun zo suna yin abin da ba daidai ba kuma shi ne allah ta'ala ke faɗa mana waje wasu na bibbani isra'il bahara bayan an halakar da fir'auna sai allah ta'ala ya tsallakar da banu isra'ila wannan kogin a yanda abin ya faru a wata sura annabi musa alaihi salam za a yi fito na fito bayan ya kure matsafan fir'auna an yi ta fama ya ce bai yadda ba sai ya kashe su sai ya soke su to kawai sai fir'auna ya ce a yi gangan ku duk inda musa yake da mutanen saji aka mushi aka yi ɗamarar yaki to da annabi musa ya samu wannan labarin shi ma sai ya ja ta wagarsa aka fita bayan gari suka tafi fir'auna iyabansu a baya su suna gaba idan sahabban annabi musa suka wayo suka ga fir'auna da mutanensa shi su ina lamudraku ai muta muta kare kuma suka yi saitin kogi gabansu kogi bayan su fir'auna ga ruwa bayan da za su tsallake wannan ruwa ga bayan su fir'auna in ya kama su hizzi suna cewa mu kam yau ta muta kare sai annabi Musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sayhadi ubangiji na iya tare da ni ba zai kuma ta uwa ku duba karfin tauhidi irin na annabi da tawakkali kuma haka ake son jagora ya kasance ba a son jagora ya sare ya kare da wuri kowa sai ya kare lokacin da suka ce mun banu mun lalace mun shiga uku fir'auna ya riske mu da annabi Musa ya kare da shi kenan magana da gari amma iya cikakken an yi rashin zato mai kyau da shi da Allah Allah ba zai bari fir'auna ya halaka su ba don domin kafatanin ƙasa a lokacin shi kaɗai da al'umma suke bauta wa Allah ba gun da ake bautan Allah in ba wannan gun ba to daga nan fir'auna ya matso kusa da su sun matsa kusa da kogi sai Allah ya ce fa'awana ila Musa annadrib bi asakal ba'a ataki sai aka yawa Musa wahayi sandan nan ta jiya da zama micijiya da mata na hannunsa sai aka ce kogin da ke gaban sai daga sandare bigita iya daga sanda iya dukan kogi ko sai hanyoyi suka bude akan kogi hanyoyi guda goma sha biyu fanfajarar min husnata ashirar ta aini ruwa ya dare hanyoyi guda goma sha biyu annabi musa ya shiga gaba al'umma suka bi shi fir'auna da ya zo in ba don halaka ta ci masa ba ai ya san abin da annabi musa ya ba tsafi ba ne wannan in ya ce sanda tsafi ce hannu tsafi ne ai ba yadda za a ya san kogin fa ya san shi ba a ce yanzu nan musa ya zo hanya ta bayyana ya hau ya fice kai kuma ka hau in ba halaka da kuma dolanci da wawanciyar na firauna ba lokacin a ba don ƙazalta haushe ba ta sai juya baya a sake wata hikima to annabi musa ya tafi mutumin ƙarshe na annabi musa ya tsallake kogi duk allah ya tsallakar da su shi kuma firauna sai da allah ya bari ya shigo ruwan ya hau hanyar da allah yau annabi musa ta mu'ujiza ya hau mutumin ƙarshe na annabi musa ya tsallake mutumin ƙarshe na fir'auna ya shigo cikin ruwan sai allah ce ruwa ya kama su daga nan allah ya nutsar da su a ruwa fa'agar ƙanahun filiyan mi fir'auna da al'ummarsa gaba ɗaya suka nutse a ruwa bi annahum kadzabu bi ayatina domin sun karshe ayoyin allah to mutanen annabi musa a gaban su haka tabaru suna waiwaiwa baya fir'auna da rundunarsa allah ya halakar da su a ruwa to shi ne Allah ya ce wa jawazna bi bani isra'ila ba'a banu isra'ila annabi Musa da al'ummarsa Allah ya tsallaka da su wannan kogin da hikimarsa da kudurarsa da ikonsa ba dan iya wasu ba Allah ya tsallakar da su an fahimta to suna tsallakawa su zauna su yi Allah godiya Allah ya halaka abokin gabansu to suna cikin tafiya kafin su dawo cikin gari fa atau ala qaumin yaqfuna ala asnamin lahu he suka bi ta wani kamar ƙauye ko an surgage haka he suka ga waɗansu suna bauta suna bautar gumaka suna musu ɗawafi ya aku funa ala asnamin lahu sun sassaƙa gumaka suna ta musu bauta su ba su ma san fir'auna ya halaka ba sani ba su ma nasu aikin suke yi annabi musa kuma ya hauro kogi da shi da jama'arsa ana fahimta suna tafiya suna tafiya suna wucewa to dan wajen waɗannan mutane masu bautar gumaka kawai sai mutanen annabi musa suka ce ya musa iji allah na ilahan kama lahum aliya mu maka saman allah irin waɗannan mana mu ma ai a to mu waɗan saman allah mana mu za mu dinga masa dawafi irin waɗannan sha'awa muke mu ma imana irin wannan iji allah na ilahan kama lahum aliya inda suke ta dawafin nan suke ta masa bauta mu ma muna so ka dan mana wani Allah da zamu ke bauta masa a lokacin annabi Musa ce innakum qawmun tajhalu wannan ku dai ku dai jahilan mutane ku dai mutane ne marasa ilimi yanzu yanzu ga abin da ya faru a bayan ku bai yanzu yanzu nan ba ko gida ba ku je ba amma za ku ke sha'awar bautar wani Allah ba Allah ba shine qala innakum qawmun tajhalu na'am daga nan fa inna ha'ula ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون الله تعالى قلت إن هؤلاء annabi musa ke ta ga waɗancan fa a bayan ku ba fir'auna da mutanensa ba ga su can fa mutabbarun ai halikun yanzu yanzu nan Allah ya halakar da su ba ga su can kuna gani ba ko yan gari ma ban san fir'auna ya halaka ba tunda ba labarin da ya je garin tunda shi gaba ɗaya da al'ummar sun halaka annabi musa kuma su karasa garin ba gashi nan fa ɗazu ɗazu nan fa gashi nan fa inna haula mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malun ga sunan halake fa cikin abin da suke na shirka da hada Allah da wanda shafir auna Allah ne a cikin wannan yanayin gashi nan Allah ya halakar da su wa batilun ma kanu ya'malun kuma duk abin da suke aikatawa Allah ya rubuta shi ba madogarar ba mulkin ba kafafar ba yanka ƴaƴa mazan ba raya ƴaƴa matan ba cewa kaza duk wannan kafafar Allah ta'ala ya rubuta ta kuma wannan ya zama izina a gun dukkan wani wanda Allah ya bashi dama a wannan kasar a jiya idan aka ce fir'auna ruwa zai haɗe shi ba za a yadda ba amma da ke aiki ne na Allah alwahid al-qahhar ruwan da yake fitowa ya zauna a dinga shan iska ana fadanci ana mulki sai zo an ce sai zo bakin ruwan ya zauna ya sama da kwana 40 a gobe ta yi domin kawai nishadi da ake a bakin ruwa a tiyahuliya to wannan ruwan da ake wannan sharholiyar a ci to shi ne kuma Allah ya kadar halakar firauna a cikinsa Allah ya nitsar da shi ya halaka shi a wata ayar Allah ta'ala yana cewa hatta iza adrakahu al-gharq حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله تعالى كتو حتى إذا أدركه الغرق har lokacin da ruwa ya cinye firauna ruwa ya halaka shi ruwa ya haɗe shi shi ne adaraka wula gharar nutsewa a ruwa ta cin masa ƙala amantu a daidai lokacin sai ce amantu billazi amanar bihi banu isra'il na yi imani da wannan wanda banu isra'il suka imani da shi yake faɗar wannan a bakinsa bayan ga halaka kirkiri ba zai fito ba har ma ya buɗe baki ya ce wa ana minal musulmin fir'auna yau ga shi iya ce shi musulmi ne ya yadda da abin da musa yake yi duk abin da ke ƙarya ne bai yadda ba me yasa allah bai karɓi tuban fir'auna ba malamai suna cewa tubansa ya zo alert ya makara domin sai da ransa ya zo dab da fita ya tuba kuma Allah ta'ala yana cewa walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله يتوى ليست التوبة الله بزيك فتوبا وندا حتى إذا الذين يعملون السيئات wanda yake aikata mummunan aiki hatta iza hadara ahaduhumul maut har sai da mutuwa ta riske shi duk wanda yake mummunan aiki bai tuba ba sai da mutuwa ta riske shi alamun mutuwa suka bayyana mala'ika mutuwa ya kama ziyara to kowa ya tuba a lokacin Allah bai karɓi tubansa ba an fahimta hatta iza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an yace Allah yanzu nan kamar na tuba Allah ya ce wannan ba ni karɓar tubansa walallazina yamutuna hum kufar da wanda suka mutu suna kafirai su ma Allah ba zai karɓi tubansu ba ulaika a'tadna lahum azaban alima irin waɗannan mutane Allah ya musu tanajin azaba mai yardi a gobe kiyama fir'auna a dime minute yace zai tuba amma da lafiyar sa kalau bai shiga halaka bai ce zai tuba Allah zai karɓi tubansa Allah iya gafarta zunubi gaba ɗaya ga wanda ya tuba wal ya ibadalladhina asrafu ala anfusihim قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كفتا باينا wanda suka wuce gona da iri wajen aikata zunubi sun tara laifi da yawa to sai Allah ya ce la taqana domin rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga jinkan Allah abinda ake fata ku tuba kawai domin Allah ya ce inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah iya gafarta zunubai gaba ɗayansu ba wani zunubin da ya fi ƙarfin Allah ya gafarta shi babu shi innahu huwal ghafurur rahim Allah ta'ala shine al-ghafuru kuma shine ar-rahim mai yawan gafara mai yawan jinkai matsalar mutuwa ta zo ma baka tuba shine matsalar ka kawai amma har in Allah ya sauka da rahama da jin ka tuba daga zunubi kafin ka mutu to duk girman zunubin Allah zai gafarta shi ka'idar kuma da sharadan tuba kamar da malamai suka tsara na farko annadamu alama fata duk abin da kai a da baka tuba kai ta nadama ka bata lokacinka ka bata kudinka ka yi kaza ka yi kaza ka dinga tunanowa a ranka na jin damuwa sharɗi da ɗaya kina na biyu a wa an yi turkal ma'asiya fi sa'atiha sannan kuma ka bar wannan saban a daidai lokacin da kake mutum ya daga abu zai yi na saban Allah ya tana sai ya tuba kawai ba sai ya ce sai gobe sai jibi a'a sai baɗi a sai kaza sai januwari sai waye a'a a time din ake so ka tuba ka yi nadama ka bar zunubi sannan kuma wa ka ɗaura niyya Allah ya kuda ila zambi ka ce wannan laifin dai wannan dai kam har na mutu ba zan gara yin sa ba to duk wanda ya wannan tuban tsakaninsa da Allah Allah zai karɓi tubansa ka yi nadama ka ƙaurace wannan zunubin kuma ka ce wannan laifin dai kam irinsa ba zan ƙara maimaitawa ba wai Allah shi dan zai iya jana na yi wani amma ba wannan ba to shi wannan ɗin kam Allah ta'ala ya gafarta mishi an bayyanta to fir'auna ya tuba a makare mutuwa ta zo mai ziyara ya ce ya tewa kuma Allah ya ce ba zai karɓi tuban shi Allah ya ce yau ga fir'auna a cikin ruwa domin ma Allah ya kore shakka ta mabiya sai Allah ya ce fali yau manu na jika bi badalika fali yau manu na jika bi badalika li takuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafil ran da Allah ya halakar da Fir'auna sai ce fa li yawmun najika bi badalika a yau din zamu tsamar da gangar jikin ga inji Allah ruwan ba zai haɗe shi ba Fir'auna ruwan zai tunkudo shi waje bayan Allah ya zare ran gawansa ta zo sama ruwa kowa ya ganta nunajika bi badnika li takuna liman kalfaka aya domin waɗanda za su zo bayan ka kaza mai musu izina shi yasa duk wanda ya je Misra a gidan tarihi ya ga Fir'auna Fir'auna ya gani su fir'aunan kamar sunan sarauta ne kamar a ce lamido misali ko a ce wani jauro an gane da yau haka fir'auna kamar sunan sarauta ne akwai fir'aunoni da yawa amma shi wannan ɗin wanda suke zamani da annabi musa to ga wasu tunana har yanzu a gidan tarihin misra har yanzu tunana tunda allah ya ce shi ɗin zai tsamar da shi domin ya zama izina ga wanda za zo a baya wa inda kasiran minan nasi an ayati na lagafilun da yawa daga cikin mutane ji Allah suna gafara daga ayoyi to fir'auna ya isa ya zama izina ga dukkan wani mai mulki a wannan kasar fir'auna da iya cikin wanda Allah ya ba su mulkin duniya gaba da dama Allah ya tabbiya mutum hudu mulkin duniya biyu musulmai biyu kafirai daga cikin musulmai akwai zulkarnain buknasar akwai kuma sulaiman bin dawud Allah ya ba su mulkin duniya gaba daya a kafirai akwai fir'auna akwai abarhata wannan su ma Allah ya ba su mulkin duniya gaba daya to yau ga wanda Allah ya ba shi mulkin duniya Allah ya halakar da shi ga wasu an tsawon mota an zo ana kallo kamar ba shi bane jiya yake abin da yake dama yake cika baki yake duk abin da yaso ya kashe wannan ya raye wannan ya take wannan ya murje wannan ya ce ba wani wanda ya isa in ba shi ba to Allah ta lalaye masa dukkan wani mai dama mulki ne kudi ne wane ne wallahi dama Allah ya rama dama ce Allah ya rama shi ɗaya wancan kafirin da Allah ya bashi mulkin duniya da ya sha giyar duniya ta ratsa shi sai yake ka'aba ma zai zo ya rushe ta kawai ka'abar zai rushe gaba da ba nan ne guntun kafa musulmai ba ya hau giwaye ba ma dawaki ko raƙoyo giwaye ya hau ya nufo ka'aba ga dangane zai rushe ta iya zuwa sai Allah ta'ala ya turo wani tsuntsaye da tsakunkunan wuta a bakinsu dukkan wani mayaƙi akan toron giwa sai tsuntsu ya ji yaho mai tsakuwar wuta a saman sai ya narke amma shi shugaban nasu sai Allah ya bar shi da ya koma har gida iya komawa gida shi kadai sai Allah ya turo sauro sauro ya yi ga hancin sai zama jalinsa domin shi din ya koma gida a gane cewa kisan Allah ne ya kisan ba wani abu to haka Allah yake yi wa azzalimai talala lokacin da mutum iya jin gane su ba abinda ba zai yi ba ya faɗi kaza ya taka kaza magana ta alfahari da jiji da kai to Allah ne yake ba shi lokaci inna Allah la yumli bi zalimi hatta iza akadahu la yuflah Allah iya talala bai kama sake da azzalimi har lokacin da Allah zai kama shi ba zai kubuta ba saboda ka in kaga mutum ya zalunci ka tausaya masa karshensa ba shi da kyau dukkan azzalimin karshensa baya zuwa da kyau tun a duniya sai Allah ya nuna masa iyakarsa kafin kuma ya je kiyama dan adam iya da karamci Allah iya yafewa dan adam zunubin sanadiyar dan adam idan zunubin kai yawa a cikin al'amuranka akwai kyautatawa al'umma wannan kyautatawa al'umma sai Allah ya yafe wa zunubanka baka sani ba wannan ta faru ta faru da yawa ba za su kirgu ba manzon Allah ya bada labarin cewa mutumin da ya kyautata mu'amalarsa da al'umma iya zaman lafiya da su iya taimakon su iya musu alkhairi idan ya mutu wannan yaban da al'umma za su mun zai same shi a lahira ma'ana laifinsa Allah zai yafe masa akwai wani bawan Allah da ya mutu manzon Allah ke bada labari cewa Allah yake tambayar mala'iku mala'ikan mutuwa da kuka je daukan wani ransa bayan kun dauki ransa Allah ba dan bai sani ba wani hukunci za a kafa sai yake cewa mala'ika mutuwa da ka dauki ran wani mai kaji al'umma da ke cikin su iya suna faɗa ne a ce wani anguwa kaza wani a gari kaza ka ya mutu to me ake faɗa bayan ya mutu a kansa sai mala'ika mutuwa ya ce ya rabbi wallahi muna jin ya busuke wa wannan mutum duk wanda ya bude baki a kansa ya ban sa yake ai mutumin kirki ne mai taimako ne kaza kaza kaza sai Allah ya ce mala'ikan mutuwa to su wanda suke bansa sun san ni ko me yake mun na laifi har za su tsarkake shi ni sun san tsakanina da shi sai mala'ika ya ce Allah ai su al'umma zahiri sai sani ba san baɗani ba tsakaninka da shi kai kaɗai ka sani amma su mutane suna aiki da abin da ya bayyana to sai Allah ya ce wa mala'ikan mutuwa tun da ya kyauta da zamansa da bayina har suna yabansa har ya kyautata musu to ni ma laifin na na yabi masa ba zan kunyatar da su a lahira ba a ce ai ga wancan mutumin kirkin ai ga yace mutum zai tafi ai ga sun kunyata ai to Allah ya ce tunda har ya ya taimake su suna yabansa to Allah ba zai kunyatar da wannan mutum ba Allah ya yabe masa wannan fushi ne irin ranar zama da al'umma lafiya amma karka yadda ka mutu a dinga ambatanka da mummunan al'amari wallahi duk imaninka duk sallarka duk azuminka ba za ka samu aljanna ba ka dage ka mutu ka rubuta al'umma lafiya wannan shine ciri ba zaman duniya to fir'auna Allah yace ya tsallakar da shi domin ya zama aya ga mutane wanda za su zo a baya dukkan wani azalimi to ga fir'auna iya gani duk abin da zai bi sai kama kafa fir'auna ba Allah yace inna haula'i mutabbaru ma hum fi waɗannan ga sunan a bayan ku Allah ya halaka su da abin da suke ciki akwai na shirka wa batilun ma kanu ya'malu duk abin da suka aikata Allah ya rubuza shi ba ƙarfi ba mulki ya ƙare ba kai fituri duna an takunu mislahu to ya kuke so ka zama irinsu kuma ai su ma saban ne da bautawar wani Allah Allah ya halaka su ai ba launin fatan su bane ko wani abu daban a'a sun bijire wa Allah sun yi bauta wa Allah sai Allah ya halaka su to kuma ya zawo kwatanta irin waɗancan mutane abin da suka yi na'am aya ta gaba قال أغير الله أبغيكم إلها annabi musa ya ci gaba da musu wa'azi ya ce a ghairar lahi yanzu wani allah abugikum ilaha yi za ku biɗa ku ya zama abin bauta gare ku wani allah yanzu za ku yi sha'awar ku bautawa an gane ku yanzu ga kunan kuna ji kuna gani a gaban ku allah ya halakar da fir'auna kuma yanzu ku buƙaci ku so a ce wani allah za ku bautawa wa huwa faddalakum ala alamin shi kuma Allah shi ne farlanta ku ya fifita ku akan dukkan mutanen duniya a lokacin ku ba wanda kai banu isra'ila kamar da na faɗa a jiya ni'imomi da Allah ke saukarwa wa ƴan adam to ba irin mutanen da Allah ya musu nema kamar banu isra'ila babu su ilimi Allah ya ba su ƙere-ƙere sana'a an kusan annaba ma rabin su ko rabi da kwata duk daga cikin banu isra'ila suke Allah ya musu ta goma shi amma kuma suke wa Allah mutunci Allah ya fifita ku akan mutane fi zamani kuma cikin zamani bima zakaru fi kaulihi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wadkuru iz anjaykum iz anjaynakum ko min ali fir'auna yusumunakum su'al adab ku tuna ko kuma wa iz najaynakum min ali fir'auna ka tuna lokacin da Allah ta'ala ya tsallakar da ku daga fir'auna yasumunakum su'al adab fir'auna iya dandana muku azaba matsananciya yasumunakum bisin ayyukallifunakum iya kallafa muku nau'in azabtarwa iyayenka iyayenku maza iya barin mata yaqtuluna abnaakum wa yastahiyun nisaakum ku ne fa kuka irin wannan rayuwar ba fir'auna duk ya kishe muku iyayenku maza ya bar muku iyaya mata Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a irin wannan zaman da kuke da fir'auna akwai jarrabawa daga Allah mai girma to ku tuna fir'aunan Allah ya tsallakar da ku daga shirinsa to kuma a gairar lahi abgikum ilahan yanzu ku bukaci ku bauta wani Allah ba Allah gaske ba wa huwa faddalakum alal alamina bayan kuma Allah shine fifita ku akan al'umma da yawa na'am daga nan fa
wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Allah ya ce ku tuna dai ga wata nima da ya sake hukumar Isra'il wa izna jainakun min ali fir'aun ku tana lokacin da Allah ta'ala ya tsallakar da ku daga makirci da kidin fir'auna kun zauna karkashinsa ya ɗanɗana muku nau'o'in azaba kala-kala ya sumunakum su'al azab ya ɗanɗana muku azaba matsananciya baƙaƙen azabu kala-kala ayi wannan ayi wannan ayi wannan ayi wannan daga cikin irin abin da yake muku yuqattiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum iya karkashe ‘ya'yanku maza ya kashe su ya raba su da duniya wai su hayu ne sa'aku ‘ya'yanku mata kuma ya basu ba zai kashe su ba Allah ya ce wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim wa fi zalikun al'inja awil azab yanda Allah ya tsallakar da ku daga fir'auna ya kashe shi ko kuma yanda Allah ya kubutar da ku daga azabarsa to akwai bala'un in amun aw ibtila'un akwai ni'ima ta Allah ya raba ku da maƙiyinku ko kuma akwai jarrabawa a lokacin da makiyinku yake ɗanɗana muku azaba amma duk wannan daga ubangijinku ne jarrabawa ce mai girma domin Allah ta'ala ya gwada imaninku kuma Allah ta'ala ya nuna cewa imani ba a wasa ake samu shi ba dukkan mai imani to dole sai ya haƙura da jarrabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ala inna silati llahi ghaliya ala inna silati llahi aljanna cewa kadaran Allah tana da tsada ba din mai sanya taya ko ya sai kadaran Allah tana da tsada haka mazan Allah ya ce kadaran Allah kuma ita ce aljanna duk mai san neman aljanna to sai ya dage sai ya daura damara sosai aljanna ba gidan ragwage bace ba da buyi ake samun aljanna ba sai an yi imani an yi kamar ana yi ka hana ranka san rai ka toshe wa an su kafofin na san zuciya kana abu dan Allah ba dan duniya ba to wannan duk sune hanyoyin da Allah in yaga imanin ka yayi karfi to sai gafarta ma ya baka aljanna Allah ta'ala ya bamu aljanna yasa da yazo maganar cewa yayi ciniki da masu imani sai ya ce ya sai abubuwa mafiya tsada a rayuwa shi kuma abinda Allah zai bar ne aljanna zai bar ya sai rayuwarka kuma ya sai dukiyarka dan adam babu abin da ya kai wannan daraja a gosa rayuwar shi da rayuwarka da dukiyarka dan adam wani akan dukiyar za a iya kashe shi an fahimta rayuwarsa kuma akan ya tsirar kan da rayuwarsa ba inda ba zai je ba ga lokacin da aka yi ta balahiran na shekarun baya wa an so a kafa sun je lawanci ma ba sun sun je ba lokacin da aka yi wannan azabar an fahimta lokacin da aka yi highlighting din aka yi dan flashin din nan da wani akwai wanda ya ce wallahi da kafa suke gudu da wani soja suka shiga lawanci ya ce wallahi shi bai san ma'ugin da ya je ba domin tsabaragen gudu da tsira da rai saboda ɗan adam ba abin da ya kai ransa a karar ɗan adam ba abin da ba zai yi ba a kan ka kubutar da ranka sai dai ne ƙarfin kai kare ɗan adam kuma a kan dukiyarsa na masai da ƙarfin sai kare to Allah ya ce waɗannan abu mafi tsada a gare ka to su Allah yake so ka bai shi shi kuma Allah sai baka aljanna inna Allah hashara min almu'minina anfusahum inna Allah ashtara min almu'minina
yuqatiluna fi sabilillah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون mm.
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن na'am ومن أوفى بعهده من الله na'am فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به mm.
وذلك هو الفوز العظيم Allah ke cewa inna Allah hashtara minal mu'minina Allah sun yi ciniki da shi da masu imani Allah ya sai wani abu a gun masu imani kuma zai ba su wani abu shi ba ciniki shine al-iwat musaya ka bada wani abu a baka wani abu an fahimta kamar ka bada kuɗi a baka wani abu da ka je sai ne ciniki yayi to Allah ta'ala zai karbi wani abu a gun masu imani shi kuma zai ba su wani abu shine aljanna inna la hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah sun yi ciniki da masu imani ya sai rayuwarsu ya sai dukiyarsu ya sa rayuwarka ta ƙare akan addini dukiyarka kai aiki kaso mafi yawa da dukiyarka cikin addini to kai ka kulla ciniki da kai da Allah ka yadda rayuwarka ta ƙare addini ka yadda dukiyarka ka ɗauka ka zuba cikin addini to kamar ka zuba hannun jarinka Allah ya baka aljanna Allah ya ce duk masu irin wannan bi anna lahumul janna ni kuma abin da zan ba su aljanna zan ba su yuqatiluna fi sabilillah suna yaki domin addinin Allah ya daukaka fa yaqtuluna wa yuqtaluna ko a kashe su ko su kashe wa'adan alai haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wannan alƙawari ne agun Allah fit tawrati wal injil haka abin ke a tawrati da injil al qur'an haka abin yake ba ya canja ba wa man awfa bi ahadihi min Allah ba wani wanda ya fi Allah cika alƙawari babu shi in dai kun yi alƙawari da Allah Allah sai ya cika alƙawari fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atu bi Allah ya ce a muku albishin da irin cinikin da kuke da Allah in dai ka bada rayuwanka ka bada dukiyarka to Allah ya ce amma albishir zaka samu aljanna gidan hutu na har abada wa zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mafi girma Allah ta'ala ka bamu shi to Allah ta'ala ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a tsayar a tsallakar da ku da Allah ya daga sharrin fir'auna ko kuma ya ba ku ikon cin wannan jarabawa daga azabobin da ya muku to wannan jarabawa ce daga Allah jarabawa mai girma abin da ya kamata ku gode masa ba ku hada shi da wani ba na'am daga nan ba وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر na'am
وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة Mm.
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي na'am وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين wannan ma wani sabon faifai ne a cikin kisar dai annabi musa da jama'arsa bayan allah ya tsallakar da su daga fir'auna ya kashe fir'auna sun ce su ma a samu su dan wani abin bauta annabi musa ya musu wa'azi ya musu fada daga nan an dawo kuma misir an zauna daga nan kuma sai wata jarrabawa allah sake samun annabi musa alaihi salam sai allah ta'ala suka yi alƙawari da annabi musa ya je gunda za su gana da shi da Allah dutsen tura sina kamar da wasu malaman suka faɗa Allah ya faɗa masa ya je wannan gun za su yi gadi da kwana talatin zai je daga shi sai ubangiji ba kowa annabi musa ya ɗaura ɗamara domin wannan tafiyar da Allah ta'ala ya bayi shi umarni ya yi shi ne Allah ya ce wa wa'adana musa salasi na laila muka yi alkawari da musa alaihi salam salasina laila tsawon kwaliki talatin nukallimuhu inda intiya'iha zai zauna ya keɓe kansa tsawon kwana talatin a inda muka ce ya zauna ya dinga azumi da yini iya azumtar yinin kuma iya ibada cikin dare ran da ya cika kwana talatin to allah zai magana da annabi musa wahiyya zulƙa'ida an ce watan zulƙida ne gaba ɗaya watan sha ɗaya kenan a cikin watan da musulunci a shi farkonsa annabi musa yi wannan tafiya a ƙarshensa kuma zai dawo a yadda allah ya tsara masa to bayan ya yi wannan tafiya ya yi kwana talatin to annabi musa yadda malamai suke faɗa sai ya ji ya yi ta azumi sai yake buƙatar ya goge bakinsa ya yi aswaki domin lokacin ganawa da allah ya yi an fahimta wannan aswakin da ya yi tun da ba allah ba ne ba shi umarni ya yi sai ya zamto kamar wani laifi da yi wa allah sai allah ya ƙara mai kwana goma domin Allah ya ce ya fi son ka zo da wannan bakin na kana azumi kar ka goge komai cikin bakin ka zo mai magana da kai ya sa manzon Allah ke cewa bashin bakin mai azumi ya fi tarar almasi gan shi a san baki in ba komai da yake shiga yake fita zaka ji iskar ta canja to wannan bakin mai azumi ya canja to manzon Allah ya ce ya fi tarar almasi gan shi abun Allah subhanahu wataala to annabi Musa sai ijtihadi irin nasa ya ce zai wanke bakinsa ya je su gana da Allah domin azatansa haka shi ne daidai shi kuma Allah ba haka yake so ba wacce yake so to wannan abin da ya sai Allah sai ya ƙara fara guba shi ne wa atimu mun habi ashirin muka ƙara masa wata kwano guba bayan kwana talatin fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila sai miqati gana wasu da ubangijinsa ta zamto kwana arba'in daidai an fahimta ga kwana talatin ga ƙarin kwana goma wakala musa annabi musa ya ce ga ɗan uwansa annabi haruna alaihi salam ya ce okulufu ne fi ƙaumin ya harun ka zauna ka zama kalifa na a cikin mutane na duk abin da za su yi na addini ka jagorance su agun kai ne kalifa na dama can ya ce waje alli wa zira min ahali allah ka sanya mu mataimaki daga cikin ahalina sai allah ce haruna a kai ga ɗan uwanka haruna ya zama mataimakinka to allah ya ce annabi musa ya ce to zo ka zauna a madadina dama aikin kalifa kenan kamar aikin na'ibi kenan cewa in shi jagoran baya na ce kuma mai gunsa ko wata larura ce kuma mai gunsa an fahimta to sai annabi musa alaihi salam ya ce uklufuni fi qaumi ga al'umma ta nan zauna a cikin su wa aslih ka dinga gyara musu rayuwarsu duk abin da za su ka tabbatar akan daidai za su wanda ya bauɗe ka dawo da shi hanya wala tattabi' sabilal mufsidin karka yadda ka bi mabarnata a cikin su idan mutum ka hana shi ka hana shi bai hana baka rabu da shi amma ba kai babin mabarnata wanda suka yadda da dokar ka doka ta ce ku zauna da su lafiya amma wanda ya ki ka rabu da shi haka annabi Musa ya faɗa dan uwansa annabi Harun alaihi salam summa ya'ti mashhadu rahim haythu in iktassa Allah nabiyahu Musa bilkitabil mubashara to daga nan kuma bayan wannan sai wani abu sake biyo baya annabi Musa ya cika kwana 30 kuma ya ƙara kwana 10 irin dokar da Allah ta'ala ya bashi sun zauna da annabi Harun alaihi salam lafiya kwana 30 din nan to kwana 10 da ya ƙara anan dukkan fitina ta baro kuma daga nan wani na ce musa Musa Samiri ya je dibara ya yi ƙulla wani abu iya motsi kamar ɗan bijimi ko ɗan taure sai kike ha za ilahu kuma ilahu musa fa nasi ai ga Allah ga Allah ko musa ma ya manta Allah ai ga Allah anan yin gaci nan to fitina ta barke annabi musa iya can iya gana da Allah ko gida ya barke annabi haruna yayi yayi yayi da su ba su dawo kan hanya ba annabi musa kuma ya ƙara kwana goma bai dawo ba to kafin abin da ya faru bayan ƙarin da yi yanzu inda za mu shiga shi ne ganawar annabi musa da allah kwanan arba'in ta cika allah sun fara gani da annabi musa daga nan mai allah ta'ala ce walan ma ja'a musa
وكلمه ربه قال رب أرني إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا نعم فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
Allah ta'ala ke cewa walan ma ja'a Musa li miqatina da annabi Musa ya gaba kwana 40 za su fara ganawa da Allah ai lil waqtil ladzi wa'adnahu bil kalam lokacin da Allah ya alƙawaranta wa annabi Musa za su yi magana da shi da Allah lokaci yayi wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya fara yi masa magana bila wasida ba tare da wani shamaki ba Allah yana magana annabi Musa yana ji yasa wani gun Allah ta laki cewa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya yi wa annabi Musa magana shi da shi ko mala'ika Jibril babu Allah ya faɗa annabi Musa ya ji annabi Musa ya bada amsa Allah ya ji amma mazan Allah yake faɗa kamar dan Abbas ya ce maganar da Allah yake wa annabi Musa ya ce duk jikinsa ba inda baya jin magana ta yan yatsun kafa ta yan yatsun hannu ta kofofin gashi ta cikin hanci ta cikin ido ko ina jin magana da ke ba kai yanzu jinka ya taɓe daga kunne ba kawai to maganar Allah kamar dan Abbas yake cewa Musa ya ce duk jikinsa ba inda ba jin magana domin mu'jiza irin ta Allah laisa kamithlihi shay idan Allah ya ce iya magana yana yi amma ba irin taka ba ba wanda yace kwatanta kansa da abin da Allah ya zai yi ba amma wajibi kai imani eh Allah yana magana Allah yana ji Allah yana gani dole kai imani da wannan amma yaya abin yake baka sani ba Allah bai so ka sani ba ko ba yanda zai kwatanta shi da yanda kake ji ko da wani yake ji daga nan wa kallamahu rabbuhu annabi Musa suna magana da Allah yasma'uhu annabi Musa iya jin abin da Allah ya faɗa fasahalla Musa kalamu rabba annabi Musa sai shauki ya same shi iya jin dadin irin ganawa da suke da Allah fashtaka ila ru'yatihi a lokacin sai zuciyarsa ce to annabi Musa ka roki Allah maka ganshi mana tunda kana jin maganar sa ka roki Allah mana ya baka dama ka ganshi abba imza yawa annabi Musa ya ce rabbi arini anzu ilayhi ya ubangiji ka nuna min yadda zan ganka mana abba imza suna magana iya jin daɗin magana shauki ya same shi sai ce rabbi ami nafsaka anzur ilaika ubangiji ina so ka nuna min kanka ina so na ganka take sai Allah ya ce lan tarani Musa baka isa gani ba a duniyan nan ido ba shi da karfin gani na ba zai yi ba shi yasa ya zo da harfi harafin nafiyul abadi ba a ce lam tarani ba ko la tarani sai aka ce lan har abada kenan ba zai yi ba wani ne hikimar da zuwa lan a wannan hu lan tara ne in dai a wannan rayuwar ta duniya ce musa ba za ka taba gani na ba zai yi ba shi ya sa mazan allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wani ƙara wa juna ilimi tsakanin na aisha da abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da su ake tambayar na na aisha aka ce shin manzan allah ya ga allah an fahimta sai ta ce nurun anna arau ai Allah haske ne ya za a gan shi ai Allah ba za a gan shi ba shi kuma abdullahi dan abbas ya ce eh manzan Allah ya ga Allah manzan Allah ya gan shi ya gan shi an ce dake cewa ra'ahu ra'ahu har sai da shi ne domin iya taukidin abin da yake faɗa to malamai duka suka haɗa maganganun guda biyu ba warware juna a ciki na na aisha tana nufin cewa a garin maka ko madina manzan allah bai ga allah ba kuma wannan gaskiya ne shi kuma dan abbasu ya ce lokacin da manzan allah je isra'i da miraji ya ga allah a can kuma gudda manzan allah isra'i da miraji ba duniya ba ce tunda an nuna mai wuta an nuna mai aljanna an nuna mai kaza gunda ya je sai gana da allah ya karɓo sallah ba duniya ba ce in ma ya ga allah a can ba mamaki amma a duniyanci a dandarin ƙasa ba wanda ya sai ga allah an fahimci maganar tunda Allah ta'ala kuma ya ce bayinsa za su gaishe a kiyama wujuhun yawma izin nazira ila rabbi narida ila rabbiha nazira fasakun wa'ansu irin alkiyama suna cin annashuwa da haske domin za su ga Allah subhanahu wataala manzon Allah ya ce yan aljanna za su ga Allah tamkar rana lokacin azhar ba turereniya ba wanda zai ce wani ya kare shi Allah zai bayyana duk dan aljanna sai ya gaishe shi shine Allah ta rake cewa ridwanun minallahi akbar ganin Allah da 'yan aljanna za su yi Allah ya ce na yadda da ku na yadda da ku ba wani fishi da zan kare da ku har abada to wannan kalaman sun fi aljanna madani haka mazan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu na da rabo aljanna to annabi Musa sai Allah ya ce lan tarani baka isa gani ba gani na duniya ba zai yi ba amma ga wani misali walakin undur ila aljabal ga wani dutse can a gefanka ka dan kalle shi dutsen waiwaya ka kalle shi fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in har dutsen ya tabbatu a inda yake bai rubuje ba bai farfashe ba to akwai yiwuwar za ka iya gani na haka Allah ya faɗa wa annabi Musa alaihi salam falan mata jalla rabbuhu lil jabal lokacin da wani hasken ubangiji ya nufaci kan dutsen an gane ko shine tajalli lokacin da hasken ubangiji wani dan haske daga cikin ikon Allah ya bayyana kan dutsen sai Allah ya ce ja'alahu dakkan sai ga dutsen ya diddige ya zama gari ya zama kamar filawa amma yanzu nan fa dutse ne hasken iya keta dutsen kawai dutsen ya diddige gaba da ya zama gari tilis wa karra musu sa'ika a daidai lokacin da musa ya fada a sume iya faduwa ya suma iya farfadowa sai ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilayka Allah na tuba wa ana awwalul mu'minina ya Allah ni ne farkon mai imani da cewa ba wanda zai iya ganin kaduna ba zai yi ba an fahimta wannan ƙur'ani ne ke ba mu labarin yadda Allah suka yi da annabi Musa amma yanzu akwai masu haƙidar cewa ana iya ganin Allah wai suna nan mutum ya je ya sha ƙwayarsa ya ci tuwansa ya cika ciki wai sai ya zo ya yi tsalle ya faɗo wai ya gano Allah ya zuwa daddanne shi ni wannan musulmin duk na gansu da idona na gansu mutum fa ko tsarki bai iya yi ba ka ce bai karanta ma a tsakar na shiga ban ɗaki ya fito ya karanta ma fatiha daidai wallahi ba zai iya yi ba amma ya sha kwaya ya sha kayan mai iya ta ihu wai can in ya gaji da tsallan sai ya sama ya faɗo kuma na kusa da ya zo daddane shi wai ya gano haske wai Allah ya gano Allah ya gano wannan ai wasa ne wasa ne wannan wargi ne annabi Musa iya cikin ulul azami manya-manyan annaba guda biyar annabi Musa shine mai daraja ta uku daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim alaihi salam sai annabi Musa shine third in command duk halittun Allah duka duniya da lahira annabi Musa shine na uku a halittun Allah a daraja daga manzan Allah annabi Ibrahim sai annabi Musa amma Allah ya ce ba za ka gani ba kuma yanzu wani kazali kuma sai ya ce ya ga Allah har a dinga faɗa abun mamaki wai ka ji mutum da sunan malinta ya fito midiya ko a gidan rediyo ko a talabishin wai iya mana magana in ba ƙasa ba ce wanda ba ta da saiti ba doka addini ba shi da gata ai duk wanda ya fito da wannan aƙidar a midiya ko a rediyo ko a talabishin kamata a mai ɗaurin rai da rai har abada a rayuwarsa tun da nema ke ƙarfi alkurani ya yi iya nema kuma ce matsayinsa ya fi na annabi musa ba tun da annabi musa ga abin da ya faru ƙur'ani ne ba ma hadisi ba ne balantana ka ce hadisin da ibi ne ƙur'ani ne an fahimta allah ya ce lantara ne ba ka isa ba za ka taɓa gani na musa amma ga misali ga dutse can kalle shi idan dutsen ya tabbatu bai ruguje ba to za ka iya gani na hasken ubangiji iya ɗan ratsa dutsen a take dutsen ya riddiddigi ya zama tamkar auduga tamkar filawa a daidai lokacin annabi musa ya faɗa wa sume falamma afaqa lokacin da annabi Musa ya farfado daga suman da yi qala subhanak sai ce ubangiji ai tanzih halaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilaika min su'ali lam a'muru bihi wannan tambayar da na ma Allah na tuba akan ta bazan ƙara ma ita ba Allah wannan tambayar da dai nayi laifi ka yafi mini Allah wa ana awwalul mu'minina kuma Allah ina cikin ni wanda na mai kauya na yarda na yi imani cewa ba mu iya ganin kaduna ba zai ba daga nan ne Allah ya ce annabi Musa alaihi salam qala ya musa inni safaituka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين a take da ke annabi musa dan gatan allah ne ya yi wa allah laifi kuma ya ce allah ya fi mu a take allah ya yafe masa an fahimta a can baya ma ƙwar'ani ya ba mu labarin annabi musa ya yi kisan kai na kuskure ya ce allah na yi kisan kai na kuskure ka gafarta min allah ce ba gafara lamuna gafarta ma ba wani abu da zai biyu baya na yafe ma to anan ma Allah ya ce annabi Musa ce tubutu ilayka wa ana awwalul mu'minin sai Allah ya ce ya Musa karka da mu bayan ma na yafe ma in nistafaituka ala nasi na zabe ka a cikin mutane kai zababe ne ai kai dan fada ne ba za ka yi laifi ba an gane in ba kai an yafe ma kamar yanzu ne a ce kana hannun daman mai girma gwamna kana hannun daman kwamishinan 'yan sanda kana hannun daman darakta na ss sai ka taka kowa kwanan lafiya kuma gaskiya ba ne to annabi musa ce allah ce ba ma wannan ba ka daina makula wannan bayan ma na fi ma na zaɓe ka kana cikin zaɓaɓɓu na inis a faiti ko alin nas hakika musa na zaɓe ka na fifita ka kan mutane birisalati na zaɓe ka na baka annabta kai manzona ne na baka annabta na baka manzanci inni tsafaituku alal nasu bi risalati wa bi kalami kuma na zabe ka cikin mutane kai ne magana da kai ba tare da mala'ika jibril ba ba tare da wani wasu da ba ni da kai na zabe ka mun yi magana kai ji an fahimci wannan bi risalati wa bi kalami fa khuz ma aitatu ka rike abin da na baka ai shine littafin at-taura ka rike shi da hannu biyu wa kun min shakirin kuma ka zamto cikin masu godiya na ma baiwa na ma baiwa cikin sotu daha Allah ya dinga lissafo baiwan da yawa annabi Musa bayan ya ce adu uti ta su'laka ya Musa sai ce wala qad mananna alayka maratan ukra iz auhayna ila ummika ma yuha an izifi fi tabuti faqasi fi fi labi falyur ilam bisali yaqudu adulli wa adulla wa alqaitu alayka muhabbatan minni wa litasna ala aini duk wannan Allah iya kirga annabi Musa ne mai Musa ba lokaci ba za mu fassara ba sai Allah ya kai mu gobe abinda muka fada daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wani addu'a Allah ya karbi ibadunmu da dukkan addu'o'in da muke masa Allah ta'ala ka sa mana cikin yantattun bayi a wannan wata dukkan alkhairi da rahama da gafara da jinƙai da Allah ka kewa bayinka a wannan wata Allah ka sadar mu a ciki Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe wa mahaifanmu Allah ka sa da mu da su duk yan aljanna ne Allah ka shirye da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ka nuna mana mai kyau cikin zuriyarmu ya Allah Allah ka tarbiyyantar da mu da zuriyarmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka taimake mu ka taimaki iyayenmu malamai da shugabanninmu addini da shugabanninmu Allah ta'ala ka yi riko da hannayensu ka ba mu ikon biyayya cikin abin da ya dace su kuma ka ba su ikon yi mana adalci ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka ji kan wanda suka mutu a cikin mu ka yafe mana ka samu gama da duniya lafiya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته akwai tambayoyi kamar haka da kuma neman addu'o'i wannan tambaya ya ce yana tambaya ne dangane da alwala ya ce malam za ka iya yin alwala sau ɗaɗɗaya ko kuma sau biyu sabanin sau uku da ake maimaitawa?
eh malamai sun ce duka wannan wanki daidai a lula ko biyu ko uku uku duka ya tabbata musamman mai wanki uku uku na tabbatar hadisi na usman dan affan ya ce yayi wata alwala ya wanki gabai uku uku ya ce haka mazan Allah ya koya masa kuma akwai ruwayar da zo a wanki daidai akwai ruwayar da zo a wanki biyu yayi amma gunda ake wankin sabanin gune bai fi guda uku ba fiska hannu kafa amma shafa kai ɗaya ake shafar kunne ɗaya ake shakar ruwa ɗaya ake inda aka bambanta wanke gaɓɓe a rula ɗaya biyu uku a fiska ne da hannaye da ƙafafuwa an fahimta amma dukkan su shafar kai ɗaya shakar ruwa da facewa ɗaya shafar kunne ɗaya an fahimci wannan wallah ba alam
tambayar su ta biyo shi malam yana tambaya ne dangane da sallan tarawih ashin yake cewa yana ganin wasu masallatai suna yin raka goma wasu kuma suna yin raka sha
diya tabbata da masu goma sha ɗaya da masu sha uku diya tabbata duk wanda kuka yi kun yi daidai kowa iya da dalilin yin saba wani abawa na sha
sai tambayar sana karshe sai ya so a yi mai bayanin wankan janaba dangane da sifatul ijaza da sifatul kamala wannan wai ba mun faɗa masa ranan bane ne mun ce ya zo ya samu malami ya koya masa wannan al'amari ai kusan abin kunya ne ma wannan a dinga wannan tambayar a cikin al'ummar musulmi gaskiya a ce ka kai har kana fadar bambancin alwala kana fadar kaza amma ka ce wanka na shari'a har yanzu baka iya ba wannan ba daidai bane abu ne wanda matsala ce iya cikin fardo ayin ba fardo kifaya bane kar ka dau abin wasa duk ibadar ka tana karkashin sai ka kubuta daga wannan najasa in kana ibada a jahilce janaba ba ta fita daga jikin to ibadar ka ba ta karbuwa inna allaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba na ba ku shawara irin masu matsalolin nan magana publicly ya kamata ga masar da kowa an fahimta duk mai matsala a addini a sallah alwala tsarki wanka to lokaci ya kamata ya samu ya samu wani mai koya masa wannan shine gaskiya magana amma dan abin da zan faɗa ma cikin sakan 30 ko minti da ba zai gamsar da kai ba gaskiya ina baka shawara ka je ka nemi malami na addini a kusa da kai ka mai fatawa duk abin da kake da matsala da shi ya koya koya ma kuma ka ci gargawa daga da karatun addini insha Allah wallahu a'lam mai wannan takarda wayan da sarari guda uku duka neman addu'a ne na farko yace muna neman samu addu'a mahaifinmu yana gidan haya muna neman yan uwan samu addu'a Allah ya hore masa gidansa Allah ya hore masa da shi da dukkan masu bukatu irin nasa Allah ta'ala ya wadata kowa da mahallinsa na sai na gaba shi ma yana neman addu'a wajen yan uwa da bayan Allah cewa yana neman Allah ya yi masa dukkanin damuwar da take damunsa to da kai da mu duka damuwoyi mu Allah ya yi mana Allah ta'ala ya samu rabu da su har abada Allah ya cika mu da farin ciki da annashuwa Allah ta'ala ya taimake mu kan bukatun mu na alkhairi sai na karshen shi kuma wanda ya turo da takarda yace yana so a sashi addu'a akwai wani al'amari da na sa a gaba da niyyar Allah ubangiji ya tabbatar min da shi
to in alkhairi ne Allah ta'ala ya tabbatar ma da shi Allah ta'ala ya kaddara alkhairi cikin sa kuma idan ya baka abin Allah ta'ala ya sa ka samu ikon sarrafa ita da addini ya tsara Allah ta'ala ya sanya albarka cikin neman ka kuma ya sanya ma imani a nan lokacin da ka same shi muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya ji kanmu ya ji mahaifan mu ana ƙara tuni game da kwamitin marayu kuma ina tsammanin naga wani bawan Allah ma ya kawo wata leda ita ma ta marayun ce ko yawa to muna fatan Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya ji kan mahaifansa ya biya masa bukatun na alkhairi kuma yau yau muna litinin ku ran yau shi ne ran ishirin ga wata ne yau sha bakwai gobe sha takwas alamis to mabarta juma'a ran juma'a idan allah ya kai mu ina tsammanin azumi ya ishirin da daya lokacin in allah ya kai mu zami kware-kware gidauniya ta marayun nan kowa an ba shi daga nan zuwa kwana uku hudu ya yi ta ƙoƙari idan allah ya kai mu ranar juma'a to kowa ya tabbatar ya zo da abin da Allah ya hore masa ko kankan kankantarsa ka kawo asa a wannan kwamitin domin ya zama to sanadiyar ka kafaranta waɗannan bayan Allah rai Allah ya ba mu ikon iyawa har mata a gidaje kai ma ka faɗa wa matarka musamman in hajiya ce ka faɗa mata duk abin da ake da shi wanda za a taimaki yara ƙanana marayun nan to ana buƙata a kawo ko kayan sawa ko kuɗi da za a sai musu wani abu ko wani takalmi ko lifaya ko hula duk abin da Allah ya koyi maka kawo za a nemo da dace ba su insha Allah Allah ya taimake mai mana albarka ya samu yi lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi